الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمارونه على ما يرئي ولقد رئيه نزلة نكره عند فكرة المنتهي عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يمشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما رأى zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bata kare ta ma ra'a abin da ya gani ba al-muqawa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ra'a al-haqa ya ba ubangijin sa wala shukka fihi bai ko kunta a ciki ba afatu marunahu shin za ku yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama la ma ya rafi abin da ya gani a Musa huwar kalimu annabi Musa shine mai magana da Allah wanda Allah da kansa ya ce kallon Allah Musa takliman kallama wal haqq tabaraka wa ta'ala ubangiji yayi magana da annabi Musa ba da an samu 40 lailatan bayan yayi azumin kwana 40 ai 80 yawman wuni 80 kenan ya sumun nahara wa laila yana azumi dare da rana nahara sumun nahara amma mu ai da rana ko muke azumi idza jaa al-lailu nuftiru idan dare ya zo dai muna shan ruwa Musa Musa samu 40 yawman sai annabi Musa ya azumci kwana 40 mana wuni arba'in bi layali ha da dara da kwai da rana yana azumi da zama yana azumi jera sai yi mana hada sai yi bi layali ha da dara da kwai gaba daya me yasa ali ya ji da kalawa ma alhaqi saboda ya samu jin daɗi ya yi magana da Allah tabaraka da ala wa zahaba ila miqati sai ya tafi inda yake ganawa da Allah ne kallama wal haqu fi turi ubangiji tabaraka da ala ya yi wa nai musa magana a wannan turi sina a wannan dutsen da ake maganarsa dore sai na kan muka bi dore wa sangil lafilin wa karraban kiyar alaihi da yaji maganar Allah da yake magana Allah ita ba ba kunna yake jin ta ba saboda shi Allah ba gefe ne da shi wa wallahi kaje kaji magana sa daga barko da yamma ko ta kudu ko ta arewa a jikinka ne zai karbi magana to sai ya fadi ya suma azamu najatu bi turi aka ubangiji ya gana da Annabi Musa a wannan dutse na turi Sina namurru bitoli bituri fi dariqil hajj idan zamu tafi aikin hajji muna bin wannan dutsen inda annabi Musa yake ganawa da Allah aina hadha min munajati fawqa al-arshi ina zaka hada shi da ganawa da Allah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama a birgitin al-arshi annabi Musa a nan duniya aka gana da shi a gargashin dutse kuma an san dutse shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama sai da aka je aka je al-arshi daga al'arki ne dai daga nan kuma duk abin da ya faru har ya gana da Allah wa aina fakru Musa sa'igan ina annai Musa zai alfahari alhali ya riga ya fadi ya kuma mimma zangar basar wa madaga shi a tume suka gama magana da Allah haka ya karbi maganar ya tashi ya fahimci maganar Allah shi annai Musa ma'ana tunda Allah ya fara yi masa magana saboda da'in maganar Allah da haiba irin ta Allah ma'ana kwarjini irin na Allah da irin ƙarfi na tajallin jalalan Allah sai annai Musa ya suma bai san inda yake ba har Allah ya gama ganawa da shi ya tashi ya ji maganar Allah ya je isarwa Allah sakonsa to wannan ba za ka daidaita shi da ma zan albasar wa ma tanga ba shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce idon sa bai bai rawrawa ba bai kauce ba ma'ana shi yana kallo yana gani yana ji aka yi abin da kai ne wa aina lan tarani ina zaka daidaita ma Allah annabi Musa ya ce arini rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji ka nuna min kanka mana in ganka Allah ya ce maka lan tarani ba za ka iya gani na ba jikinka ba irin na ganin Allah a duniya jikin dan adam a duniya ba zai iya ganin Allah ba eh saboda Allah bai yi shi da ƙwarin da zai ga Allah ba amma in dan adam ya je lahira Allah kuma ya zabe shi ya sa shi a jannata ya sa shi a rahamarsa zai ba shi wani jiki mai ƙwari wanda zai ɗaukar hasken Allah sai ya ga Allah sai ya sa mutanen aljanna suna ziyartar ubangiji kuma su je su gana da Allah amma a duniya jikin jikin dan adam na duniya ba zai iya ba ita to ina zaka daidaita Allah ya ce wa annabi Musa ba za ka iya gani na ba har ma ya ce masa ya kalli dutse idan dutse dutsen ya saura ma'ana in dutsen ya tabbata zai ga Allah to dutsen shi ma haka ya narke to shi ne idan za ka haɗa shi da ma kalwar bu'adu mara'a an manzala kuma sallama Allah ya ce a ai zuciyarsa ba ta ƙaryata abin da ya gani ba ma'ana ya ga ubangijinsa saboda shi manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi wani irin jiki tunda shi shine shugaban halitta to ai komai ɗinsa ba zai daidai da sauran halitta ba sai aka yi jikinsa ba irin jikin mutane ba ne amma a kallo jikin irin jikin mutane ne za ka gaisa da shi hannunsa guda biyu kamar naka ku gaisa za ka gan shi kamar mutum amma fa ina inna lazina yubayi wani ka inna ma yubayi wani Allah ya dulla ya fauka aidihim in ka gaisa da annabi Allah ya ce kun gaisa da Allah to sai kenan ka san ba irin hannunka ba ne kai ba baka isa ka gaisa da wani kaje wa wancan din kaje ka gaisa da ni to ka gaisa da Allah baka isa ba Allah bai fara ba amma in ka gaisa da Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ka gaisa da shi saboda me Allah ya bashi wani irin ƙarfi wani irin kwari wani irin jiki ba irin na mutane ba a kallo irin na mutane ne in ka ganci haka mutum ne amma abin da yake da tare da shi wane halitta sai dai mahalitta eh domin shi shi kada yake karba daga mahalici ya bawa halitta to shi ne to saboda haka shi nasa ba zai daidai da na mutane ba eh wani ya samu nasa to na manzo Allah sallama zai zama daban au ja'ala fu'adahu fi basarihi ma zangal basar wa ma taga kuma ubangiji ya sanya zuciyar manzo Allah sallama a cikin idonsa ma'ana yanda idonsa yake kallo haka yadda zuciyarsa take kallo haka idon sama yake kallo Allah ya ce idon annabi sallallahu alaihi wasallam ba su karkata ba wa ma danga bai idon idonsa bai kauce daga kallon abin da aka nuna masa Musa karra sa'idan manzo annabi Musa alaihi salam ya fadi ya suma saboda girman zatin Allah da girman sirrin da Allah ya sako masa wal Mustafa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi kuma zanga basaru huwa ma danga idonsa bai karkata ba idonsa bai kauce ba wala kadara ahu nazlatan ukra Allah ya manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga abinda Allah ya nuna masa karo na biyu inda sirratul muntaha wajen magariyar tikewa wannan wata ce kamar bishiya manzala sallama ya kuma ta yace ganyen ta yana nan manya manya ne kamar kunnuwan giwa kuma tana da yaya manya manya to wannan bishiyar aljanna yana karkashin ta duk aljanna nan gaba daya suna karkashin siratul muntaha eh sai ga Allah ce inda ha jannatul mawa eh aljanna tana karkashin wannan bidiyar to a wannan bidiyar daga nan Allah ya fara ta jalli tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan mai rakiya ya fara bada waje saboda dama in an yi rakiya zaka yi ba za ka yi mutum gida ba akwai inda zaka je ka tsaya shi kuma sai ko ma ka kai shi gidan ka raka shi ya dawo har gidansa ya zo shiga gida ba za ka shiga ba nan ka shi yake banda da shiga gidan to Allah ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na rabbu a matsayin manzo Allah sallallahu na abdu rabbu ya gayyaci abdu subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir Allah Allah ya gayyaci bawansa annabinsa ya je ya gana da shi to saboda ka duk mai rakiya akwai inda zai tsaya dole ya basu tun da shi ya gayyace shi to akwai inda akwai komai ma ba za a koya mai rikiyan ba da ba sai ya zo ba za a iya bawa mai rike ya kawo qur'ani hasirinsa da girmansa da komai dinsa da kasancewa sifar Allah ai jibrilu ake bawa yana kawo annabi amma wannan gana wanda Allah yake so Allah ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka cire jibrilu ba waje shi ba an an nuna masa inda zai tsaya da ya je wajen kuma nan ya dakata bai kusa bai bai wuce ba to sai aka bari annabi ya je ya sadu da ubangijinsa nazar al-qur'an inda sirratul muntaha wajen magariyar tigewa lamma usriya bihi fi samawati yayin da aka yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sammai anan ne Allah ya nuna masa abin da ya nuna masa a wannan magariya ta tukewa waye shajaratun nabqi ay yaminil arshi ko sun ce ita ce bishiyar magariya wanda tana daman al'arshin Allah la yatajawazuha ahadun min al-mala'ikati in mala'iku ba mala'ikan aikin Allah ka wannan bishiyar Allah ya yi ta kamar iyaka ce mala'ikun Allah da halarcin Allah. Wanga iruhun minar mala'ikat, wanga iruhun da wani su ma, da mala'iku da kowa ma, da abin da Allah ya halitta sai shi ya sa masa kusan kamar iyaka ne, wannan ce sa aka ce mata sidratul munka. Magariya ta tuke wato halitta a nan take tsayawa. Abin da yake bayan wannan magariya, to wannan wani ikon Allah ne. Da saboda ka tunda ikon Allah ne ba wanda ya sa abin sai Allah. Sai kuma Allah da ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai nuna masa abin da yake wajen kaga ya ja shi ya kai ke inda inda illa rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai aka bari ya wuce ya je gaba saboda ya ga abin da Allah ya ajiye a gaban inda ha jannatul ma'awa wannan bikiya aljanna ta matattara ta makoman mutane na mala'iku da sauran rayuka tana nan wajen wannan bishiyar hunalika aljannatu a wajen wannan bikiya na aljanna take allati ta wi ila hal malaikatu wal malaiku gaba da suke tattaruwa zuwa gare ta wa arwahu cewa da da rayukan shahidai wal mutaqina masu tsoron Allah ma duka dai ma'ana aljanna dai gaba da Allah ya tare da yayi ta gargadi wannan bikiyar idan yanka sidrata ma yarsha yayin da abinda yake rufe wannan bikiya ya rufe ta Allah ya yi mata abinda ya rufe ta ya rufe bikiyar ya rufe komai ɗinta a ya mana min ɗairi wa gairihi min halƙin layi duk abin da Allah ya halitta na halitta to ya abin da wanda Allah ya halitta dama wanda zai zo ya tattar a wajen wannan bigiyar bigiyar dama Allah ya yi ta sai ya yi wasu halittu masu gama da waɗanda muke gani akwai tsuntsaye akwai wasu halittu to za ka in ganye mutum da zai je wajen ya ga wannan fikiya zai sha za a wajen nan ka zuba ne muna ganin irin su a duniya to ba irin su ba ne na duniya mai yiwa an yi su kamar yadda aka yi ku ne an yi su da ƙasa ko da menene suna da nama da rai akwai ran da suke mutuwa waɗancan kuma a'a wasu tashalliyatu ne wasu abubuwa ne Allah ya yi na haske ya ajiye su wajen haske tunda ba tahowa za su yi duniya su zauna ba a can inda aka aje su ana zan zauna wannan bishiyar kuma ita ce Allah ya sa musu a nan ne gurin takarwar su ma zangal basaru idan manzo Allah sallama bai karkata ba min annabi idan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma tanga mana wa ma tanga ko bai kauce ba ma la basaruhu idan sa bai karkata ba an mar'i da daga barin abinda aka nuna masa yake kallo kuma idan sa bai kauce ba لقد رأى من قال صلى الله عليه وسلم ياغا الكب من آيات ربه ياغا آيوي وبنجنس الكبرى ما سجرما رأى أجائب الملكوت Allah ya manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa abubuwan mamaki iri-iri na mulkin Allah ma'ana an kai shi fada ne Allah da ya kai shi fadarsa ko da yake in Allah shi inda ya ga dama zai zai aje fadarsa amma dai ya aje waccan fada ta daraja ce wanda sai an wuce mala'iku an wuce al'arki an wuce waye ake zuwa wajen na'am rahmat malakutul ajaibi na'am ra'a rafrafan ya ga akwai wani wata kimfila wanda Allah ya halitta mai kama da gado ake ce mata rafraf Allah ya nuna annabi wannan akadara wannan kimfilar koriya ce sadda ufuka sama'i ta rufe sasannin sama gaba daya wa jibrilu wa jibrila kai manzo Allah sallama ya ga Jibrilu lahu sittumiyati janahin yana da fiffike ɗari shida in da kalar Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi jami'i jasadihi manzo Allah ya dauke shi ne a nan duniya gaba ɗaya da shi da jikinsa gaba ɗaya ya kauce da shi wata jawaza samawati ya je ya tsallaka sammai saboda ma ya je da jikin nasa ne yasa in za a shiga sama to sai an yi sai Jibrilu ya kwambasa kofa an tambaya waye sai ce Jibrilu ne sai ce Jibrilu kar kuma sai ka nemi a bude maka sai ce ina tafiya da Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam malaiku sai ah lokacin aiko Muhammadu yayi yayi sai a bude me yasa saboda jiki wannan jiki manzo Allah sallama jikinsa iri biyu ne akwai jikinsa wanda yake na sirri na Allah tsakaninsa da Allah kenan na haske akwai jiki wanda yake amfanin halitta yake kawo halitta wahayi ya kawo musu ibadu ya kawo musu ayyuka ya kawo musu tauhidi to wannan ko dole jikin su yayi kama da nasu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki jikin sa irin nasa wanda yake tsakaninsa da Allah ba wanda zai kace wallahi ya fadi to malaika mun gagara ganin sa to malaika ba aljani aljani wannan ga su muna yawo da su akwai su kuma tabbas ana jin maganar su ana kuma ba za ka su ba saboda mai an boye su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jikinsa na sirri wanda Allah yake cewa kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin aske ya zo muku daga Allah shine annabin nan da kuma littafi da ba annabi yake nufi ba da ba za a kawo kitabun ba aske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mai bayani shine qur'ani to shine to tunda jikin nasa iri biyu kuma dauki jikin gaba daya ga jikin da yake dauke da sirri shine wanda yake tsare da ruhinsa shi wannan baya bukatar sai an bude ya wuce ga jikinsa wanda yake cikin halitta wanda aka sa shi saboda ya amfani halitta su haɓɓai su zo su karɓa kowa ma ya zo ya yi sallama maza su zo su gaisa da shi mata su gaisa da shi manya su gaisa da shi yara su gaisa da shi mutum ya zo ma ya faɗi bukatarsa wani lokacin ma in mutum ya zo ya faɗi bukatarsa ya tambayi manzon da sallallahu alaihi abu annabi ya ce masa yanzu babu shi amma ka je ka ba shi zan biya to kaga wannan ciki ne wanda irin naka ne an maka saboda kai ka amfana kai da kanka ka san manzo Allah sallallahu alaihi darajarsa da komai ya wuce a ce wai za ka tambayi wani ba wajen sa a ce maka sai daga ai an jima a'a kai din ne a lokacin yadda ka zo ka same shi yadda kake din ne eh ka zo baka da komai to bari a nuna ya nuna maka cewa bari ya sauka ya dawo matsayinka ina ya sauka ya dawo yadda kake baka da shi ko eh to ni ma yanzu zai baka samu komai ba ka je ka jira ko kuma ka je ka dawo ko kuma ka je ka karbi bashi zan biya kaga in mutum bai sani ba shike sai ya annabi ma aje wani lokacin na jira tambaye shi bashi zai ce babu ina tambaye shi ya bani wani abu zai ce babu a'a ya sauka ne ya dawo matsayinka saboda don ku aka yi shi an yi shi don ya zo ya amfani mutane ya zo ya amfani aljanu ya zo ya amfani halitta da in bai daidai da halittar ba ya zai amfani ta to shi yasa yake saukowa ya dawo matsayin mutane amma in ya koma matsayinsa za ka ji yana hadisi ya ce li waqtun ma Allah la yasawni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal mazala ce ina da lokaci tsakanina da Allah babu mala'ikan da ya san wannan waje babu wani annabi don manzanci don girma da ya san wannan hali to kaga ya hau kenan ya bar mutane yawa saboda haka mutum kar ya dinga gani wai annabi wai a annabi yana daidai da shi kar ya yake yi ai ba annabi ba ba yadda ba sama daidai yake da shi ba da ubansa yana daidai da shi da bai kawo shi ba eh da da sai ya ce ubansa in mutum har yana sai ya ce yana daidai da annabi ya ce ya fi ubansa shekaru eh ya fi ubansa shekaru uban da ya haife shi ya fi uban shekaru in zai yi ba zai yi ba to shine in ta karar musa wa sallallahu alaihi wasallam jami'i jasadihi an shiro annabi a nan duniya da dukkan jikinsa aka dauke wanda jawaza samawati ya wuce sammai gaba daya wal arsha ya wuce al arshi wal kursiyya ya wuce kursiyu wa mustawan ya wuce ma wannan madaidaita da Allah yake jewa ya daidaita ta wanda daga ita ba abin da yake gaban sa sai ikon Allah kasan ta kuma halittar Allah nan ma annabi ya wuce ko sai ila al hadrati ya kai ga fadar ubangijinsa wara ma ra'a ya ga abin da ya gani min al ayati na ayoyin Allah min ayati rabbil kubra manya-manyan ayoyin Allah wanda Allah bai nuna wa kowa su ba ya koye dama annabin ne ya kamata a nuna su ja'ala min ikhlafi mushahadati ibrahima Allah nan Allah ya ce ya ga wani abu daga cikin ayoyin ubangijinsa amma can wajen annabi ibrahim da Allah ya ce yana son zai nuna masa sai ce wa kazalika nuri ibrahim malakuta bai ce min malakuti ba na nuna masa abin da yake cikin sammai da kasai ma'ana malakutu abubuwan da Allah ya ajiye a sammai da kasai Allah ya nuna annabi Ibrahim su laysa fihi min atan babu min wa muhammadun sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma din riyahu min ayatina Allah ya don in nuna masa ayoyina wasu daga ayoyina aw min ayati rabbih kamar yadda ya faɗa anan daga ra'a min ayati rabbih hakan haka yake inna ibrahim ra'a malakuta samawati wal ardi annabi ibrahim an nuna masa abin da yake cikin samai daga sai laysa fihi tab'idun ba wani abu kan nuna masa wanda yake cikin samai daga sai ba a duka gaba da duk abin da yake cikin sama Allah ya nuna masa duk abin da yake kasa Allah ya nuna masa annabi ibrahim kenan wal mustafa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kuma allazi ra'a fihi min at-tab'idiyati wanda Allah ya ce ya nuna masa wani abu daga ayoyinsa aiki ba malakutu yake zai ya nuna masa ba aya yake masa aya kuma ba malakutu bane malakuta kaman kace wani na nuna masa duk fadojin mu ko duk gidaje na wannan kuma sai kace na nuna masa duk inda nake ajiya to kaga wanda ka nuna wa gidaje ba mai yiwa ko ne ba gidan shi bai san shi ba bai shiga gidan ba to shine ra'a nam wal mutawa sallallahu alaihi wasallam ra'a fi min atyidi walakin al mutawa sallallahu ra'a ayati rabbih masalla ya ga ayoyin ubangijin sa laysa malakuta samawati fakat ba wai abin da yake cikin sammai daga sai aka nuna nai ba ai sai da ya wuce sammai daga sai da ya je can aka nuna masa ayoyi ayatul rabbi ayoyin Allah Allah tilani hayar na ba su da iyaka yadda Allah ba shi da iyaka haka ayoyinsa ba su da iyaka. Wale haza da kala min, ya za aka kawo min, haza yi akidu an na makama hu fauka makamin kalili, a nuna maka matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi matsayin annabi Ibrahim, annabi Ibrahim an nuna masa abin da yake jikin sama da ƙasa. Manzo Allah kuma sai da aka wuce sama din, aka wuce ƙasa din, aka je aka isa, aka wuce duk abin da za a wuce duk abin da aka ce masa hadisi an wuce shi sai aka shiga can cikin wasu sifofi na Allah da ayoyin Allah abin da aka nuna masa kenan أفرأيتم اللات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الص- ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة بيضة أفرأيتم yanzu an aje maganan Isra'i da Mi'raji yanzu bari a dawo kan wajen kafirai tukuna a zarge su wannan Allah da yake da wannan iko da yayi wa annabinsa irin wannan Isra'i ya turo wa bayinsa irin wannan sabo mai girman gaske shine sallah da sauran ibada kuma annabi ya je ya karɓo shi yanzu wannan Allah shi ya kamata a bautawa ko wani shirme wa shi lata da uzza dunki ina suke yanzu ina lata ina uzza in ba a karatu ba za a san sunan su ba sunan Allah fa kullum yana nan afara aikumul lata bayan labarin gunkin su mai suna latan nan da kafirai suka ji manzo Allah sallallahu yana gaya yana cewa Allah Allah Allah sai suka ce to kai Allah ka namiji ne mu kuma allolin mu mata ne saboda ka Allah nan mu nawo ya zama allaka ba Allahu ba allaka tunda Allah ka azizu ne mu kuma Allah mu uzza ce mace ce tunda kai Allah ka mannanu ne mu kuma Allah mu manaka ce mace ce to shi ne afara'aitumun lata wal uzza Allah shi ku kalli wa'annan sunaye sunayen mata da aka sa wa gumaka lata da uzza da manata balisa da ta uku alƙura ta ƙarshe adi hatuhum wanda suka ajiye su ne allolinsu ma a tatta hamakatahum mamakin abin da ya tsananta wauta irin ta kafirai kana indahum asnamun suna da gumaka min hijaratin na duwatsu kuma fa sun suka sassaka duwatsu suka zo suka yi wannan gumakan ta na na tuha su suka sassaka ta wahidatun daya susan ma allata suna ce mata lata ɗaya gumti wasane ta ta biyu al'uzza sunanta kenan wa manata ita kuma ita ce ta uku wa hubal kana barhum akwai wani gumcin son da ne masa hubal shine babba wani haza da sanawar mustafa bi babu salam ya sa manzo Allah sallama ya gunne waɗannan gumaka wa a babu salam ko fa da ake shiga ɗakin kaba ta dau alaihi na dau alaihi bil aqdam ila yawmin hadha shi wanda zai shiga masallacin kaba ya taka ya taka gunki saboda nuna musu gunkin su shirme ne eh su abu ne wanda ake binne shi a taka shi ba irin sunan Allah bane wanda in mutum yayi wasa da shi ma sai a bar musulmi alakum zakaru Allah ya ce banda kafirai da wauta da hauka ko sai ku zafi ya'ya maza wala hudun ta kuce Allah kuma yana da yaya mata sune mala'iku Allah da baraka da Allah huwa allazi yarzuqukum al-aulada Allah ne yake arzuta ku yaya tajiduna antum al-aulada dhukura ku sai ku samu yaya maza kuna alfahari da su wallahu allazi huwa al-mudi Allah mai bayarwa kuma kuka ce masa ya kasu bil ina shi kuma yake ban yaya mata tunda shi yake bayarwa in yana son yayan ai sai ya tattara maza gaba daya ba su zama nasa ya bar ku da matan tilka izan wannan rabon naku ya zama kenan kismatun rabo ne biza karkatacce ja'iratun karkataccen rabo kenan ba rabon kirki ba ne in rabon gaske ne wanda yake ya fi ka ƙarfi dole ya fi ka samun abu mai ƙarfi wanda ya fi ka dama dole ya samu ne wanda kai baka da shi in hiya in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدي
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي وينن كما كان المذكورات ولن أنبتا ai ba komai bane illa asma'u sai wasu sunaye ne sammai ku mu haku ne fa ku ambata musu wayannan sunayen an kun wa aba'ukum ku da iyayenku ko ku haɗu ka raɗa musu suna wannan gunki sunansa kaza wannan gunki sunansa kaza ma anzala Allah biha min sultani Allah bai saukar da hujja na bautawa gunki ba saboda haka in yattabi'una ba abin da suke bi su kafirai illa zanna sai zato suna zaton waɗannan kuma kaso ya ke cancanta a bautawa wa mata wal anfusu suna kuma bin abin da rayukansu suke suke so mimma zayyana lahum shaytanu abinda shaidan ya kawata musu shi suke bi min annaha aliyatun shaidan yana musu alloli ne shi Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya san shi da yake bashi da farko sunan sama bashi da farko wa ya san lokacin da Allah ya zama sunan sa Allah babu saboda haka shi sunan sa duk sunayen Allah suna tare da Allah ko da yau duk sifofin Allah suna tare da Allah duk ayyukan Allah suna tare da Allah ba sa rabuwa da shi yadda Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe sunayensa ba su da farko ba su da ƙarshe sifofinsa ba su da farko ba su da ƙarshe ayyukansa ba su da farko ba su da ƙarshe هذه الآية وأن آية بنفسها إذا كانت تكفي حجة تأتي حجة على كذب حديث الغرانيكي akan ƙaryata wannan magana da ake cewa garanikul ula allazi wada'u wanda suka kirkire shi suka fada hadisul garani ki kalu suka ce innal mustafa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah lamma qara surata wan najmi yayin da yake karanta surar wan najmi ko zakara hadhihi al aliya ta ya ambaci wannan gumaka kala kafire suna tsoro sun san dai zargi su za a yi manzo Allah yana cewa afara aikum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra suka ce to maza kafire suka yi sauri sai suka suka yabi gumakan saboda sun san dai zargin su za a yi sai suka ce tilkan gara ne ulula wa inna tafata hunna la turtaja wayannan gumaka ai su ne na farko su ne kuma madaukaka ceton su ma kuma ana kaurar ke a samu ceton su in qala hadha fil ani wa qala in hiya illa asma samaytum antum wa abaukum idan dai ya karanta wannan aya kuma ya karanta in hiya illa asma samaytum antum wa abaukum ma zalla Allah biya min sultanin Allah bai saukar da hujja a bauta wa wani gunki ba to tata na ga tata na qadul qur'anu sai qur'ani ya warware juna ai qur'ani kuma baya warware juna laka na qadul qur'anu da qur'ani ya warware juna baya warware juna aza madhum wa zammu ya za a yi ga yabo ga zargi a shi Allah ya zargi gumaka kafirai kuma sun yabi gumaka su shikenan iya magana bi makamin wahidi na waje daya a kawo yabo a kawo zargi ba a hadawa aza ma yumkinu wannan shine abin da zamu iya fahimta a wannan hadisin da wasu suka kirgira suke cewa kafirai sun karanta wannan suka ce tilkar garani gulgula wa yana shawa ta halatta sai hadisin garani ki kazibun cewa wannan an kafirai sun karanta wannan din ma ƙarya ne ma ta bihi illa kalbiyu ba wanda ya rawaci wannan hadisi sai kalbiyu ko ma'rufun bil kazbi fil hadisi ya gwada ma sananne ne a ƙarya a cikin hadisi saboda haka hadisi in ya kaɗai ta shi kaɗai ya rawa shi hadisi ba a karɓar hadisi. In ya tafi wani illa zanna ba wani abu suke bi ba zato ne kawai da abin da ransu yake bukata wa mata wadda kudu. Wala kar ja'ahum min rabbihim al-huda. Gashi alhali shari'a ta zo wa mutane. Min rabbihim daga ubangijinsu Allah ya kawo shari'a ya kawo wa mutane har kafiran ma kowa Allah ya kawo masa shari'a sai dai wanda ba ya da shi da haduwa da shari'ar ba shi ne ba zai karɓe ta ba. Allah ya kawo shari'a a rali sanin Mustapha sallallahu alaihi wasallama a kan harshen annabi sallallahu alaihi wasallama. Ja al-Qur'an hujja ta zo a rali sanin Sadiq al-Masduqi a kan harshen mai gaskiya abin gaskatawa annabi kenan. Lam yabqa ba abin da ya rage ga dan adam illa imanu bihi yayi imani da wannan gaskiya da ya ji ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma lisani.
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم كوكما للإنسان شيء دان قدم yana tsammanin ma tamanna abin da yake guri kawai shi zai samu kawai da karai abu zuciya ka shi ka je ka samu haka ai ba haka bane mafi yawa ma abin da ka raya a ranka in ka je ba haka za ka samu yawanci da abin da zuciya take rayawa aka san abin da hakika ne idan aka baka labari wani abu ko kuma kake tunanin abu kaza kaza zai zama in kaje sai ka samu ba haka bane saboda haka ba wai duk abin da dan adam ya raya zuciyarsa shine nasa ba al insanu yatamanna ma sha'a dan adam yana gurace guracen abin da yake so wa hal yakunu lahu shin abin da yake tunanin zai samu ne in dai haka ne kowa abin da yake gori shi zai samu sai babu talaka wa yake wa kansa tunani ya zama shi ne mugun matalauci a duniya ha kowa so yake a ce masa ya fi kowa to inda ya da kowa duk abin da ya raya za a bashi da kowa ma mawadaci ne to kowa ba wai abin da mutum ya raya yake samu ba kullu na lam yajid amani dukkan mu kowa bai samu abubuwan da yake ta tunani yake gorace gorace a ransa ba falillahi al-akhiratu wal ula alhali lahira da duniya dunna Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya da lahira dunna Allah ne yace ka nemi duniya wajen Allah Allah yana da duniya zai baka ka nemi lahira wajen Allah Allah yana da lahira zai baka kuma don Allah ya baka duniya ba zai sa ya hana ka lahira ba sai dai baka nema ba in ka nemi lahira ba zai ba zai hana neman ka lahira ba zai har isa Allah ya hana ka duniya ba saboda haka sai sama Allah yake cewa ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أتكلم متعني أقول من نيمان دنيا شي دنيا كوي يسن الله يشفى ثم من نيمان دنيا زلنا bai san lahira ba bai san Allah ba bai san addini ba a wannan dama iya duniya abin da ya samu a duniya shi kenan amma ya sani fa iya mutu an gama Allah ya ce wani kuma yana neman duniya yana cewa Allah ka bamu arziki mai kyau a duniya. Allah ce ni nake da arziki a duniya zan ba shi. Kuma ka ba mu arziki mai kyau a lahira. Kuma Allah ka kiyaye mu azabar wuta. Duk Allah ne yake yi. Sai ya baka kuma ya kiyaye kan. Walillahi al-akhiratu wal ula. A duniya wal akhiratu duniya da lahira duka bi yadillahi hannun Allah suke. La yaqau fihi ma illa ma yuriduhu tabaraka wa ta'ala. da duniya da lahira ba abin da zai faru da abin da Allah yake so abin da Allah yake nufi ce yake faruwa yabna adama ya kai dan adam a wani abin da Allah ya rubuta a wasu littafai da suka gabata kenan yake cewa ya kai dan adam turidu wa uridu kai kana nufin abin da kake nufi Allah ce ni ko ina ina nawa nufin in wafaktani fi ma uridu alaytuka ma turidu in kai sa'a ka dace nufin ka yazo daidai da abin da nayi nufi sai ka samu wa inna zatani fi ma uridu utibuka fi ma turidu idan kuma kai jayayya da ni ni ga abin da na nufa zan maka kai kuma kace ka dage kace kai kuma sai ka za a yi maka yace sai in wahal da kai abin da kake nufin ba za ka samu ba abin da nayi nufin kuma shi zan bayar tun mara ya kono illa ma uridu ko ba abin da zai faru sai abin da nake so ba haka Allah yake eh duk abin duk tunaninka da duk abin da kai ne wa ya san za ka yi addu'a ka roƙi Allah Allah ya baka abin da zai zama maka alheri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani bawan Allah yana roƙon Allah Allah ya kashe shi ya ba haka za ka ce ba ba a faɗin haka kar ka roƙi Allah ya kashe ka ka roƙi Allah in rayuwa ce ta fi alheri a gare ka Allah ya raya ka saboda rayuwarka za ta zama alheri idan kuma mutuwa ka tafi alheri a gare ka Allah ya ɗauke ka alheri ake roƙa wajen Allah eh ba a cewa Allah kawai ba ni kaza a'a kazan nan baka sani ba shine alheri a gare ka ko ba shi bane in kai musulmi ne ka ce Allah abu kaza da nake nema in alheri ne ka tabbatar mini in ko ba alheri bane to ka canja min ka kawo min abin da zai zama alheri a gare ni sai ka samu duk abin da zai zama ka sai zama na alheri hazal malikul haqqu wannan sarki na gaskiya shine Allah a duniya wal akhiratu lillahi tabaraka ta'ala duniya da lahira sun nasa ne man arada huma wanda yake son duniya da lahira wal yatlubu huma ya neme su minhu ta'ala daga wajen Allah au ihdahuma in ɗaya su yake so nan ma dai ya nema minhu ta'ala daga wajen Allah Allah ne yake bada duniya ba wanda yake da duniya sai Allah Allah ne yake bada lahira ba wanda yake da lahira sai Allah Allah ne yake hada wa mutum duniya da lahira in mutum ya rage rage rabo kuma Allah ne yake hana shi duniya da lahira din duka wani zai zo duniya an ce mutane kashi hudu suke ko eh akwai mutumin da zai zo ya rayu a duniya a cikin aljanna zai rayu har ya mutu kuma in ya mutu ma kai aljanna ina ke ce masa min aljannati ila aljannati shi ya kaji daga aljanna kuma aljanna zai koma mana tun da ya zo bai san wahala ba shi kafin ya zo ma ya samu gidansu danginsu ba san wahala ba ya tashi haka kuma sai Allah ya taimake shi gidansu gidan ibada ne shikenan yana tambin Allah kuma ga ga saukin rayuwa duk wata wahala bai santa ba har ya tashi haka ya girma haka har ya har ya mutu in ya mutu ga duniya ta samu lahira ma ya samu minan jannati ila jannati kenan wani kuma akasi ne akasi wancan shi kuma ya rayuwa duniya a cikin wahala kuma ya je yana shiga wuta akwai zuruma wani iya zo duniya ba abin da yake da shi duk abin da ake samu a wahala yake kawai rayuwarsa amma da ka Allah ya hana ya hana shi sanin Allah ya san addinin Allah ya ji Allah haka zai rayuwa kafirci amma a cikin wahala ya ƙara rayuwarsa ta cikin wahala ya ji lahira kuma kuma a cikin wahala minan nari lan nari wani kuma zai zo duniya ya ta shan wahala ya ta shan wahala amma kuma wahalar ta kafin ransa ya fita ne duk wahalar da ya sha ana tsara ransa ya manta da wahala ya koma jin daɗi shi ne minan nari ilal jannati wani kuma aka fin wannan shi kuma a duniyar in ya zo daɗi zai ji zai ta ji ya ji daɗi ya ji daɗi rayuwa amma fa bai san Allah ba bai san addini ba ba ruwansa da Allah ba ruwansa da addini ba ruwansa da annabi shi kuma haka zai rayuwarsa to shi kuma iya daɗin da yake ji kafin ransa ya fita ne. Ransa yana fita daɗin ya gaya. To haka mutane su kashe su hudu ne. Abin da zani mata ma da falla yana kashe da wasura ya ce gwaloli ma. To saboda haka duniya ta Allah ce, Allah ne yake bada ita, lahira ta Allah ce, Allah ne yake bada ita, wanda yake son duniya ya neme ta wajen mai ita shine Allah, Allah zai iya baka. mai neman lahira ya nemi lahira wajen Allah, Allah ce ke da lahira, Allah kuma zai iya baka. In kana son duniya da lahira duka biyu, nan ma ka neme su wajen Allah Allah ne zai bayar ce ke da duniya da lahira zai iya hada maka kuma ya baka duniyar duk ya baka duniyar ya baka lahiran ba gazawa bane a wajen sa yau ba kuma ya rasa bane wallahi za ka so lura fa kam min marafi وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضيه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك ديوا ملائكة معنى كثير من الملائكة من الملائكة ملائكة ديوا في السماوات سنة cikin sammai wa ma akramahum inda Allah suna tare da abin da Allah ya ba su ya girmama su da shi su mala'iku kenan amma har da girman sunna la tumni shafa'atuhum shay'an shaytan su ba zai amfani mutum da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah yayi izini yayi wa liman yasha'u wanda ya ga dama yayi wa izini akwai masu ceto da yawa lahira amma wala yashfa'una illa liman irtada ba mai ceto sai wanda Allah ya yarda sai an bude mata kuna ceton za a je a tsaya ne kawai a tsaya a yi ta daku a yi ta tsayuwa sai a yi kiru kowa ya rasa inda zai je har ma a dawo ana tunanin kai in ma wutar za a je kawai a tattara mutane a kai zuwa mana buta to shine za a fara neman ya za a yi to shine ake fara tunani ina za a je wajen wa kuma za a je sai da aka haɗu sai mutane su shiga za mu ba wanda muka sani banda baban mu Adamu ba shi ya kawo mu ba mu je mu tambaye shi shi ya san yadda za a yi sai a dunguma ta wajen annabi Adamu ce to kawai annabi Adamu ka je in ma a dai wuce wannan wajen wato zangunan suna da yawa zangon ɗan adam inda ya fara can wahala zangon duniya kafin ka zo duniya zanguna na baya duk baka zago akwai zanguna akwai alamur arwahi tun lokacin da aka halitta rayuka babu jiki a lokacin Allah yake cewa alastu bi rabbikum qalu bala ba ni ne ubangijin ku ba aka amsa to wancan wa ya san wancan babu aka sake dawo da mutane alamul bayan alamul arwahi to ga Allah ya bar halitta mutane sai ya sa mutum tsakanin uwa da uba shi ne ake cewa alamul aslabi ma'ana mutum yana bayan mahaifinsa kafin mahaifi in mahaifinsa yana yaro mahaifiyarsa tana yarinya sai baya nan amma kuma yana nan eh an riga Allah ya rubuta ya kaddara zai zo amma lokacin zuwan bai yi ba saboda haka lokacin ana ce masa alamul aslabi yana bayan uba idan Allah ya sa sun girma sun hadu sun zo sun zauna sai a ɗauke shi gaba ɗayansa sai a cikire shi sai a sashi a cikin mahaifa ya dawo alam arham kenan ya dawo wajen uwa to anan ne zai rayuwa shine karshen zango na wancan wanda tsakaninka da Allah ne Allah ne zai masa komai yaron da yake cikin ciki abin mamaki in kana waje ya ka ɗauke iska da kake taka minti kaɗan mutu ya mutu amma wanda yake cikin ciki sai ina iska take shiga masa Allah yana ba shi iskafa daidai, yana ba shi lafiya daidai, ya ba shi abinci daidai, ya ba shi abinci daidai, komai isa yana tafiya saboda Allah yana riƙe da shi a lokaci. To idan ya zo zungo na farko na duniya, to shi ne ya zo zungon da ya kamata ya san waye ya kawo shi. Yasa lokacin da yaro ya zo duniya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludi yuladu ala firasil islam illa annabawi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. duk wanda za a haifa za a haife shi akan musulunci sai dai in ya girma in ya so in ba Allah bai kaddara masa musuluncin bai canja amma akan musulmi yake zuwa to shi yasa in lokacin da zai shigo duniya wai da ya fado duniya sai ya ga ya shiga inda bai sani ba da bai san yanayi ba idan ana yanayin zafi bai sani ba lokacin da yake cikin ciki in ana sanyi bai sani ba saboda an ɗauke masa ba zafi ba sanyi a wajen amma yana sauka duniya zai ji yanayi iri ɗaya ko ya sauka lokacin zafi ya ji zafi ko ya sauka lokacin sanyi ya ji sanyi to to shi na lokaci ko yake yake sun yake kiran Allah ina aka kawo ni ne ilahi ilahi ilahi shine ku kai yaro ya ubangiji na ya ubangiji na ya ubangiji na ina nazo to daga nan ne za a rarrabe to nan ne mutum ya fara ya zo zungun da ya kamata ya san me ya kawo shi to daga nan daga nan za a dinga kula da rayuwar sa shikenan sun ya tashi in ya girma to akwai alƙawarin da yake tsakaninsa da Allah Allah yana tuna masa akwai alƙawari tsakanin mu in ka zo za ka bi ni to in mutum ya girma ya bi Allah ya cika alƙawari in ya ƙi bai bi Allah ba shikenan ya warware alƙawari Allah ba ya warware alƙawari to shine to wannan zungon idan aka yi shi aka ƙare za a shiga zungo na biyu to wannan zungo na duniya shi ma akwai wahalhalu akwai rashin lafiya akwai jin zafi jin sanyi akwai yiwuwa akwai kishirwa akwai damuwa ga suna amma hadda haka duk ba su kai lokacin mutuwa ba lokacin mutuwa ya fi wahala saboda haka zangon mutuwa ya fi zangon duniya idan aka mutu shiga kabari a zauna shi kuma ya fi mutuwar in aka zauna a cikin kabari lokacin da za a bar kabari kaburbura a tashi za a ji tashin kiyama to nan ne za a shiga wata bakwantar da ba a sani ba ita ma ta fi wannan To idan aka je aka yi tashi kiyama aka biya, to nan ma inda ake tsayen nan ya fi sauran kuma. Saboda zaman da aka yi cikin kabari mai yiwuwa alamomi ake nuna mutum inda aljanna ne ana nuna masa alama inda zai je, in ɗan wuta ne ana nuna masa alama inda zai je, amma bai ga tahir ba, alama ake nuna masa. Amma yana tashi daga tashi kiyama, to nan ne zai tabbatar da inda zai je. To nan ne za a zo a tsaya har a fara neman waye mai ceto shi ne a yi tabin annabawa biya annabi adam ya tura mutane wajen annabi nuhu annabi nuhu ya tura mutane wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya tura mutane wajen annabi musa annabi musa ya tura mutane wajen annabi isa annabi isa ya tura mutane wajen annabi muhammad sannan allah ya bude kofar ceto sai allah ya bude tukuna allah ya bude kofar ceto to sannan sai a sakawa wanda ya dace ya ceto akwai abubuwa da suke ceto da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana salloli suna ceto, azumi yana ceto, Qur'ani yana ceto, wata Ramadan yana ceto, mala'iku suna ceto, annabawa suna ceto, ayyuka masu kyau suna ceto, abubuwa da yawa yana ceto amma dai ceton kowanne ne da dakatawa zai yi sai an bude. Shi ne akwai mala'iku da yawa amma la tumni shafa'atuhum shay'an. Ceton su ba zai amfani ba illa min badi an yazana Allah sai Allah ya yi izini. liman ya dawo ga wanda Allah ya ga dama wa yarda wanda Allah ya yarda da shi hatta malaikatul mukarramuna har mala'iku ababan girmama wannan laysa lahum shafa'atun ba su da ceto wanda ma'ana dai ba za ka je lahira mala'ika kawai zai kama hannunka ba zo kai kam na san inda zan kai ka karka damu a babu wannan ba duniya bane eh duk duk matsayin sa wajen Allah shi ma yana sauraron mai Allah zai ce laysa lahum shafa'atun illa idza azna Allah tabaaraka wa ta'ala sai Ubangiji ya yi izini tukuna fi zalika yake ya yadda suka za za su yi ceto suka za su sannan za a fara yi. Shi ne wala yafa wani lalima ya kada. Malumun sananne ne an na hala tuje da minhum illa ba da izini fiha ba za a samu ceto daga wajen mala'iku ba sai bayan Allah ya yi izini a yi ceton tukuna. Shi ne Allah ya ke cewa man zalla zai yi shawo inda hu illa bi izini. Wa zai ceto wajen Allah sai dai da izinin Allah. In Allah ya ce ya yarda har ma yara ma wata ramar zala salama ya tara mata yake ce musu duk matar da ƴaƴanta ƙanana hudu suka rasu za su ce ta su shiga aljanna sai wata ce ya rasu da lafiya ko uku ma ya ce eh ko uku ma sai wata ce ko yara biyu ne ma suka rasu mutum sai annabi ce eh ko biyu ne ma wata ce ko ɗaya ne ya ce eh ko ɗaya ne in ji yadda Allah ne ya ba su ya karɓe kuma kika bar wa Allah shikenan sai ya cece ki ma'ana wannan jin zafin da kika yi saboda ɗanki ya rasu sai kai ki aljanna. Na'am, inna lazina? La yu'minuna bil akhirati. Ah na'am. Na'am.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة متعنين بفي إيمان الآخرة با لا يسمون الملائكة ذاك ملائكو da yake sunansa yana karewa da ta sai su dinga cewa ta zai sun sai ai mala'iku mata ne alkufaru kafirai ya kuna suna cewa innal mala'ikata banatun lahi mala'iku jajen Allah ne mata wa ma lahum bihi min ilmin ba san komai ba ba su da sani abin da ya shafi mala'iku ba sanin mutane ba ne abin da ya shafi Allah ne da halittarsa ita ce mala'iku in yattabi'una illa zanna ba wani abu kafirai suke bi ba zato ne allazi da khayyaruhu wanda suke surantawa a ransu wa inna zanna shi kuma zato la yumni min alhaqi dai an baya wadatar da gaskiya eh nan Allah ya ce zato gaba ɗaya baya wadatar da gaskiya wata aya kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ismun eh ya ku mu'minai ku zaki ku rabu da zato mafi yawansa wani sashi a cikin zato zunubi ne a shi ne laraba suke cewa zannu zambun ko barau kana haƙan ma'ana zato zai iya zama laifi saboda shi zato ba ma mafi abin da kake rayawa ba haka bane shi yasa can baya Allah yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu idan mutum ya kawo maka labari sai ka ji labarin nan baka gane masa ba to kar ka yi hukunci ka bincika ka ji tukuna wanda ya faɗi labarin gaskiya ne abin da ya faɗi ya faru in ya faru shi kenan za ka samu yadda za ka yi hukunci in ko bai faru ba dama ka san ƙarya ne dama sirka ya tamir sirka wai alkabaru ya tamir sirka wa kaziba shi labari yana ɗaukan gaskiya da ƙarya to shi ne kafirai zato kawai suke yi wa inna zanna shi kuma zato ra'ayin ne min alhaƙi dai'an baya wadatar da gaskiya falmatlubu al'ilmu shi yasa tabbaci shine ilimi abinda ka sani ka kanka ce ka yadda shi ne ake masa ilimi shi kuma zato ina tsammani a inda kana tsammani daga na babu ba tabbas lazzannu ba zato ake so ba farin an manta walla an zikirina ubangiji ya ce ya rasulallahi ka kauda kanka ga duk wanda ya kauda kai daga barin ambatona yare baya ba ruwansa da Allah ba ruwansa da annabi ba ruwansa da addini sai Allah annabi karbu da shi tawalla anhum ka kauda kai daga barin su la khaira fi wajanna babu alheri mutumin da kaga ba harakar Allah a cikin lamarin sa ba annabi a cikin lamarin sa ba addini a cikin lamarin sa duk inda zai jaka babu maganan ya jaka zuwa ga abin da zai amfane ka wajen Allah ko wajen annabi ko wajen addinin ka ko lahiraka haka rabu da mutumin ba zai kawo maka alheri ba muturukum tamaman kamar kafirai gaba daya da ya halukuna kafirai za su halaka kuma sun halaka almanza ba sallallahu alaihi wasallama bin nisbati lil khalqi ka tabibi lil marda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda Allah ya ajiye shi a wajen mutane kamar likita ne ga mara lafiya al marda ala darajatin marasa lafiya ai matsayi matsayi ne kowa da irin ciwon sa tajidu maridan zaka samu wani mara lafiya يقول له الطبيب لا بأس عليك كل كذا واشرب كذا ولا تأكل كذا ولا تشرب كذا لا يحتاج لدواء wani ma in yaje kawai likitan ya duba zai ce kawai abinda za ka yi ka rage cin kaza da kaza karkata kaza karkata kaza ba zai ma ba shi magani ba kuma shi kenan ya wuce ya wadata ya isa to wannan matsayinsa kenan wani kuma هذا كمثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما سيما أبو بكر الصديق kenan wanda shi dama ba shi da shi dukkan sa lafiya ne eh ti lafiya ne da yazo kawai haka annabi ya karbe ya ka Allah ya karbe lamma qala lahu mustafa sallallahu alaihi wasallama da annabi yake masa ana rasulullah ilayka abubakar Allah ya aike ni wajen ka yana gaya masa yace wai ya jami'il karbi ba ma kai kadai ba to halitta Allah ya aiko ni wajen su qala me an me sai na bakare ce yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace na ce da babu abin bautawa da gaskiya da janjina sai Allah kai kuma annabi Muhammadu annabin Allah ne kaga shi kenan an huda shi da an gaya masa karba yake Ah, mata da li ayatin shi sai na bakar baya jiran wai a kawo masa wata hujja ana faɗa kawai ya yaye da ya amince wala dalilin baya buƙatar wani dalili me yasa kace kai annabi ne me hujjarka me dalilin ka babu wannan wala inzarin babu a ai gargadi ya ce masa in baka bi fa in baka bi fa zaka je ka shiga wuta duk ba ruwansa da wannan shi kawai ba Allah ya faɗa ba annabi ya faɗa an gama wala iqabin ba wani sai an tsoratar da shi da azaba ba wala ce a ba ruwansa da komai shi kawai annabi ya gaya masa kuma ya san annabi tare suka tashi ya san gaskiyar manzo Allah sallama ya san yadda suka tashi da karancinsa da komai tunda annabi ya faɗa masa ya yadda shi wannan maraduhu qabihun in marar lafiya ne ya zama irin haka kaga ciwon sa mai sauki ne dama ciwon sa ba a gaya masa bane an gaya masa ya karba ko maridu wani ko marar lafiya ya ci tabiba zai ya ci tabibi zai zo wajen likita yuskihi dawa sai ya bashi magani ya sha tukuna li yukhrija minhum illaka saboda ya fita ciwon sai an fita ciwon tukuna sannan kuma sai a yi masa dokoki yawa ciwon ka ya kare amma ka kiyaye kaza da kaza da kaza shikenan shi kuma an cire masa ciwo kuma an gaya masa abin da zai kiyaye wa maridu wani ko marar lafiya ya ci tabibi zai zo wajen likita mai ba da magani ko ya rafihi maradan sai ya ga ayyakin lafiyar tasa ya yi tsanani udwan fasidan akwai ma gabar da wannan gabar in ba za ka ba sai yanke labudda an yi ƙasa sai yanke wannan gabar mana misali hannu ne ko kafa sai ciwo ya same shi wanda kuma in ba yanke ba ciwon zai iya haurawa sai ce masa to wannan kafar ta kafa sai yanke ta to kaga shi aka yanke kafar zai je warke ta harkar aka yanke hannun zai je warke ta harkarsa ina ba a bashi kuma ciwo zai iya shigansa da shi kuma yankewa shi ne alheri a gare shi idan in lam yuqa hadha al-uru tara al-maradu fi jami'i al-jasadi in ba yanke gabar ba ciwo zai iya shiga jikin gaba daya to fala budda an yuqa zalika al-uru sai a yanke wannan gabar wal mustafa sallallahu alaihi wasallam huwa tabi'ul ummah manzo Allah dai shine likitan al'umma shi Allah ya turo ya kawo mana magani dukkanmu ba mu da lafiya ma'ana rashin lafiya in mutum ba shi da imani na lafiya imani shine lafiya zuciya in ba imani ai ba ta da lafiya to ke za kullu Allah ke gaya wa marasa imani Allah ya fi qulubihim maradun akwai rashin lafiya a cikin zukatan amma wannan rashin lafiya ana cire shi sai ya samu lafiya to shine Balmarin al'awwalu, mara lafiya na farko da ya karbi magani, مثل أبي بكر سيدنا أبو بكر قال له النبي أنا جاء مثلا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن وأن رسول الله سيفنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومنهم ما وعظه النبي ولوزير النبي وأزيدكنا sai yayi magana yayi magana yayi magana wani sai magana ta kan sai ta ta raba shi sai ya musulunta wa ta bi dalili wani ma sai an kawo masa hujja ya san annabin annabi ne ya yadda da annabta wa an zara wani ko sai an masa gargadi ma in baka bi ba ga abin da zai faru ga abin da zai faru wa bashara wani ko sai an masa albijir in ka yadda ka bi ga aljanna ga sifofin da ga halayen dan aljanna sai kudai wannan aljanna sai ya mutu fa amana sai yayi imani hadha kallazi yudilahu dawa fa yabra kamar wannan shine irin sa wanda an ba shi magani ne sannan ya warke wa minhum man la yafahu shay'un wani kuma duk abin da aka yi ba za a amfane shi bai da Abu Jalil shi duk abin da aka fara aikin banza ne da ayi wa'azi da manzo Allah sallama ya wa'azi da kare ya wa'azi duk Abu Jalil ba zai ba zai amfane shi ba saboda shi gaban nan da ta rube ne wannan kafar ce rubafiya a yanke ta kawai shine magani eh shi yasa aka yanke Abu Jalil ikrima su dan ne sai ya rayu aka yanke Walid ibn Mughira sai Khalid ya rayu aka am aka yanke Asim Wa'il sai aka samu Amrul Az ya rayu ƴaƴan suna nan su lafiyayyu ne amma fa in ba a yanke iyayen ba ba za su rayu ba sai Allah ya ce to a yanke iyayen saboda ƴaƴan su rayu Rajina sai aka yanke su suka rayu na fa'ari amma tawala zina la yuri illa la hayata dunya هذا الجنس wannan jinsi ana kero na karshe yubatilu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtuluhu wajen nan wanda ba su da amfani da su Abu Jahlin sai dai su yi yaki da manzon Allah ya kashe su sai ka kashe su da su kisan su shine alherin wasu yasa bayan an kashe Abu Jahlin an koma an dade ma sai dan sa ikrima sai zai musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kun ga ikrima sai zai musulmi kai wani ya ƙara kawo sunan Abu Jahil ma balle ya gaje shi ba ruwanku an san Abu Jahil kafiri ne amma dan sa musulmi ne amma ya ka faɗi sunan ubansa aka aibata uban a gabansa ba zai ji daɗi ba to a bar shi kawai a bar maganar a daina kawo magana Abu Jahil maganar musulmi da yawa nan sai ka kawo maganar kafiri ai maganar musulmi ya ishe ka eh kamar mutum ne wanda in ka zauna kace zaka tattauna abin da ya dame ka ya ishe ka iya rayuwarka to ba sai ka kawo maganar wani ba ka bar wani kuma da nasa eh shi ma ya je ka tattauna nasa da haka muka zama da mun huta wannan ba zai magana wannan ba wannan ma ba zai magana wannan ba wannan ma ba zai magana shikenan an zauna lafiya to amma mutum in laifukansa suka yi yawa sai ya taka su sai ya hangina wani man ta zabba auratin nasu ta zabba Allah aurata wa ta jahu wala fi gari dari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bin laifukan mutane wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza sai Allah sai ya bibi shi ma laifukan sa sai ya kunya kaza har tsakiyar gidansa sai ya kunya kaza saboda ka ba ruwanka laifinka ya ishe ka abin da yake tare da kai in ka duba in ma kafira ne ta ka gode wa Allah mana Allah ne ya zaɓe ka ya sa kafira wani can baka fi shi wayo ba baka fi shi hankali ba baka fi shi ilimi ba baka fi shi tunani ba baka fi shi basira ba Allah bai ba shi ba ba musulmi ba ne kai kuma sai Allah ya zaɓe ka ya baka musulunci me kai wa Allah me ka bashi ya baka kyauta ce kai godiya mana sai ka rike abin da aka baka to shine a nan Asikan nasi, man ka talau nabiyun au ka tal nabiyan. Dama wanda yake mafi kaskanci a cikin mutane, wanda yake shine banza a cikin halitta, wanda yake zai yaƙi da annabin Allah. Ko ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi, duka dai wannan ya zama banza. Allati annabi wa amru rahmati, shi annabi fa shine rahama ba Allah ya ce mana mar sallaka illa rahmatan lil alamin ba. Allah ya ce ya turo shi zai zama rahama gare ga halitta. la yaqulu ahadan illa man laysa yastahiqu shay'an min rahmati in kaga annabi ya kace wani to mutumin bai tantance rahmar Allah ba kwata kwata ko ta ina an duba ba inda ya dace samu rahama to shi kauda shi yafi sai a kauda shi hadal jinsu abu jahalin wannan sune irin su abu jahalin kutubatun rabi'a shaybatu wanda suke tare da su um bi manzilatil qulubi allazi la budda yuqasu su ne matsayi wannan kafar da ta rube in ba yanke ta za ta zama matsala ga mai ita to a yanke kawai kai la yafsir al baqi kada sauran jiki ya lalace kada uhum yawma badrin Allah ya yanke su ranar yakin badar sai aka samu ya'yan su kuma suka su karayi zalika mablaghum min al-ilmi me yasa Allah ya ce annabi ya ya rabu da su annabi ya rasu su musulunta saboda jagorori ne kuma akwai dangantaka tsakanin. Amma tun da ba musulunta za su yi ba, to ba su da amfani. Allah ya rabu da su kawai. Ya ce, yasa na ce ka rabu da su? Walam yurin illa alhayata duniya. Su ba abin da suka sani banda duniya. Duniya ce kawai a gaban su. Komai din su ba sa tunanin lahira, ba sa tunanin suna da ubangiji, ba sa tunanin addinin nan an kawo shi saboda su, zai amfane su mai zai ba su, ba ruwan su da wannan. Duniya kawai. zalika wa lakum min al me yasa duniya ce kawai Allah domin halitta da Allah ya ta sai ta kashi uku ya dauki wasu sai nuna musu kansa sai suka zama masu imani ya dauki wasu duk kuma sai ya sa su a kwalba kwalbar halitta duk inda suka juya halitta suke gani su ne masu cewa ba Allah dinnan me yasa tun lalu ba su ga Allah ba yan farasifa yan farsafa ko ba sun ce babu Allah ba abin da yasa Allah ne ya kulle su aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin yamshahu mawjun bi fawqihi mawjun bi fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man yuzil Allahu lahu nuran wa lahu min nuri Allah ya riga ya rufe su babu haske ko ina duk inda ya juya halitta yake gani bai san Allah ba ba zai taba yadda da Allah ba da irin sa shi kwalbar a kwalbar halitta aka fashi wannan kuma Allah ya yi masa nurun ala nurin ne, shi kuma Allah ya haskaka shi ya ba shi haske annabawa da manzanni da sahabbai da siddiƙai da shahidai ga sunan da muminai. Wani kuma za ka yi masa kashi biyu, wani lokaci yana tare da Allahnsa, wani lokaci kuma ya ɗan kauce ya tafi yawo, amma dai zai dawo. to shine mafi yawan al'umma na'am mafi yawan musulmi haka muke na'am eh wani lokaci muna tare da Allah in mun zo sallah in mun zo ibada ga mu ga Allah in mun gama ibada mu tafi kuma ha- wasu harakoki eh to kuma dama Allah ya shi bai ce mana kar mu yi bai eh tun da yace ya ce halice mu don ibada amma ibada sai ya dauki maka ne kan ya ce to shine nasa in muka yi masa salloli guda biyar din nan a cikin awa 24 in kai sallo- salloli guda biyar din nan duk ka tattara kuma ka je ka ba su awa biyu awa 22 na yake duk an bar maka in ka rike wannan kuma wani sahabi ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi bayan imani da Allah da da imani da annabawa sai mai a wajen tauhidi al- annabi ya ce shine yace to daga wannan kuma sai mai annabi ya ce masa sai sallah sau nawa ke sallah ya gaya masa sallolin da Allah ya faran ya farlanta sau bi sallolin biyar ne da lokutan su da yadda ake yin su sai ce bayan wannan fa yace sai dai in kana so zaka ƙara kai nafila illa an ta tawwa sai dai zaka yi nafila yace la azidu la musani ba zan ƙara ba ba zan rage ba ma'ana shi sallolin sa na farilla zai rage ba wasu ba zai ƙara nafila ko raka ɗaya ba yace bayan wannan fa annabi yace masa akwai azumi sau nawa ake yin shekara yace sau ɗaya ne wani wata ne wata ramadan yace bayan wannan wata bai ce in kana so za ka yi nafila na azumi yace a shi ba zai ƙara ba wannan na farilla zai rike yace to bayan wannan fa yace sai zakka zakka sau nawa ake yi a shekara yace masa sau ɗaya ya ake yi ya gaya masa yace bayan wannan bai ce in kana so za ka yi kyauta da sadaka yace shi ba zai ƙara ba abinda aka farlanta shi zai yi yace bayan wannan fa yace sai haji sau nawa ake yi a rayuwa yace sau ɗaya bayan wannan fa yace in kana so za ka dinga zuwa yace a ni dai guda ɗaya zan yi na farillar da ya tafi annabi ya ce aflahar rajulu in sadaka in dai ya aikata abin da ya faɗa ya zama babbar rabo mana ya zama cikakken musulmi to a sai dama farilla ake bukata me yasa ake gaurayawa da wasu nafil bili kada farilla ta je ba ta cika ba in ba ta cika ba da me za a cika ta shi ne aka ce to a tattara ka tattara kai wasu alherori ba mamaki a cikin alheran nan za a ɗauki wani abu sai a cika ta maka ka dai samu farilla ta cika ذلك أمرهم من العلم لا يرمون من الأشياء إلا الدنيا بعد أن سكفني في الدنيا فآخروها على الآخرة سي سكفر لاهرة سكفر في الدنيا ولو عرفوا الآخرة لا سكفر لاهرة لأخروها دا إن ذا الزابة فذا الزابة الدنيا ذلا سكي لا اللاهرة لأن الآخرة خير وأبقى لاهرة أي تافي تافي الهيري كما إذا كان رجيا باتا قارئة إن ربك وبنجي هو عالم شيئا biman dalla an sabilihi Allah shi ya san waye ne batacce wanda ya bar hanyar Allah an masa wa'azi annabawa sun yi annabi yayi ko ko bai zo zamanin annabi ba amma ya tada Qur'ani Qur'ani yayi magana yayi magana yayi magana bai karba ba to da ba batacce ne haka Allah yayi wa huwa alamu man tada Allah kuma shi ya san wanda yake kiriyayye alimun bihi ma Allah shi ya san wanda yake kan kiriya da wanda ba kiriyayye ba ko jazihi ma yawmal qiyamati sai dai sakamakon ne Allah ya riga ka tsara shi zan je can a can yake sakamako da duk wanda ya sallah za a kawo masa ladan sa a duniya da kowa ba za ba za a fi shi sallah ba a inda za a kawo maka ladan sallan ka take kana sallah a kawo maka a ce wannan sai in ka duba na wani sai ka ce kai bari ni ma sallah mai zuwa sai na kara sai na yi tafiye da wannan da yadda wannan yayi ya samu wannan sai na fi shi to amma da yake abun koyewa aka yi kai ta sallolin ka ana tarawa in ka je shan sai a nuna maka abin da ka samu wancan ma ya sallolinsa ana tarawa iya je shi ma a nuna masa abin da ya samu haka dukkan ayyukan ibada
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ina matsayin wannan auren miji ne tsawon watanni yana cikin shaye-shaye bai san inda hankalinsa yake ba shin mahaifinsa na iya yin saki a madadin shi mijin a'a a shi aure na farko shi wannan dai wanda ba shi da hankali matsayinsa ba shi da lafiya ne tunda ba shi da lafiya abinda za a fara yi a neman masa lafiya tukuna naka neman masa lafiya aka ga kasa mutum wani ya saba shaye-shaye nan ba zai daina ba sai ya kaga ba dainawa zai ba sai a ɗauki auren a kai wa hukuma alƙali ne ya ce sakin irin wannan aure sai alƙali ya ce to tunda ba shi da amfani ba zai ciyar ba tunda ba shi da hankali na yin magana ciyarwa ba zai shayar ba duk haƙoƙin mace dai ba zai iya yin su ba tunda ba zai iya yi ba auren sa ba shi da amfani ki je kawai ki je ki iddaki in kin gama wani ya aure ki shikenan sai ba ta dama sai ta fita je ta yi aure eh shikenan sai ta je ta aure wani shi kuma tunda shi ba zai iya dama ai aure yana da sharuɗa akwai abubuwan da aure yake bukata yana bukatar ciyarwa shayarwa gurin zama sutura da kuma kula da ita matar to duk wannan haƙoƙin baya yi sai babu aure eh aure dama sai ya cika sharuɗar sa sannan zai zama zai zama akwai shi na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ko tana cewa ya shehu ni ne na yi wa yaro tsarki me matsayin alwalata a don eh, don an yi wa yaro sarki ga shi na cikin a ashmari wala bi masfi farji sagiratin ko na eh don ka don mace ta yi wa yaro a- a sarki ko yarinya sarki ba zai karya mata alwala ba alwala yana karyewa ne ga shi mutum kansa wa in kai ka kare al- abin da yake karye alwala abubuwa guda biyar ne ko kamar yadda ya faɗa akwai abin da yake fita daga jikin ɗan adam yin abin da ya fita ne ya fita daga cikin ɗan adam sai yake kare alwala amma bayan wannan sai dai bacci da kuma hauka su suna kare alwala amma in ka cire bacci da hauka to duk abin da ko menene duk aikin da zaka iya kare maka alwala sai dai in in wani abu ne ya fita a jikinka yawa ta kofofin da suke yake fita ko iska ko fitsari ko bahaya to shi yake kare alwala amma don dai misali mu dai alwala sai ya zo ya taka kashi alwala ta tsaya ne ya je ya wanke kashin ka ya alwala ka ta wanke na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina lazimi ne sai yaro ya yi fitsari a kan sallaya ya zan yi a babu ya kan ne na duk ibada da kake yi dai aka yi kisa dama ita na jisa in ta hau kanka ta karya maka ibada in ka hau kanta ka kar- eh, ta karya maka ibada Na'am.
yiwa al- alwala ne muka je na jisa ba za ta ba za ta karya alwala ba amma ibada tana karya misali mutum yana sallah sai wani ya jefo wani abu kamar ruwa a sai fitsari ne sai ya fadi kansa shi kenan sallah ta ba shi ya je ya wanke ya zo ya sake sallah Eh, in najasa ta hau- ta hau kanka ta bata maka ibada amma alwala da yake shi a jikinka yake to shi sai in kai ka karya to amma ibada da kake yi ta ta karya Na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu na samu zaman tafiya a sallar juma'a to idan liman ya idar da sallah zan ci gaba da sallah a zahar ne ko kuma zan yi raka biyu na juma'a ne a ya zai juma'a juma'a an gama ta yi na'am ai da daliban ya sallame juma'a ta kare na'am in in ka samu raka a daya ma'ana ka samu rukun karshe na raka a karshe to ka samu juma'a sai ka tashi ka biya daya tunda ka samu raka a daya amma in baka samu raka ko daya ba iya so ka dara ma ka samu sujjadodin gaba daya aka ƙara sallah da kai sai babu baka samu juma'a ba in ka tashi sai dai malamai sun ce in ka tashi ko sun ce in ka tashi akan wannan niyyar taka kawai sai ka ɗora azhar tunda azhar da juma'a suna mayawa juna wasu ko suka ce a kawai sai ka in liman yana sallame wa kai ma ka sallame sai ka tashi kai idama ka kai juma'ar ka yawa wani na so sai azhar kai afwan ba juma'a ba kai azhar ɗinka ma'ana eh, in sai ka yanke liman yana sallama kai ma ka sallame in ka sallame in ka tashi dama ka ka san baka samu juma'a ba sai kai idama sai kai azhar ɗinka eh to haka Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne bani da janaba sai na yi wankan janaba din zan iya sallah da wannan alwa eh, da wannan wankan da na yi a mutum bai da jarawa mai amfani wankan wankan jaraba ai sai jaraba da sa mutu wanka na farilla sai abin da zai ja shi ya faru ne sannan mu sai ke wanka a wannan ka yayi wankan jin daɗi kawai Na'am, wankan tabarruji ake je masa na'am, ai ba saboda ka in yayi wanka ko yayi wanka ko bai wanka ba yayi rana zai sallah na'am, yawa kawai dai ka san mutum yayi wankan fa zai wankan farilla yana so zai iya sa alwala a ciki mm, in ya kiyaye wasu abubuwa mana ya kiyaye bai taba al'aurarsa ba mm, to zai iya yin wanka ya hada da alwala duk a cikin wanka to kaga in ya tashi ba sai ya sake alwala ba mm, to shi ne kawai bambancin mm, amma in wankan da ba wannan ba to nan eh, shi ma in dai ya yi alwalan alwala shi duk lokacin da aka yi shi abinda zai karya shi bai faru ba to alwala yana nan na'am, kowane irin wanka ne in ko ba a yi shi ba to babu alwala sai an yi shi to amma magana wankan mutum ya wankan farilla babu abinda zai jawo wankan ayana kan ya zama babu eh babu ba wankan mm, wankan dama bai kama shi ba sai wanda wanka ya kama shi ke yi wankan farilla a farilla ne sauran wanka kuma akwai na sunna ga wankan idi ga wankan juma'a duk sunna ne manzon sallallahu alaihi wasallam man man tawadda يوم الجمعة فبها ونعمت ومن انتصل فالغسل أفضل وأولى تجران الجمعة واللي الولاية مثلا ما دلّا يا يا دوكي سوقي ما دلّا دونا سوقي amma da kayi wanka da yafi saboda in kai wanka akwai lada da yawa to saboda haka akwai wankan sunna irin na wankan juma'a wankan idi da sauran akwai wanka na mustahabi akwai wanka kuma na jin daɗi kawai amma kowanne ne in ka gyara niyya sai ka samu lada
na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na samu ana witiri zan iya bin limamin mu yi witirin daga bisani in yi shafa'i eh shi witiri raka ɗaya ce. Manzo Allah sallama ya ce la witrani bilaini. Ba a witri biyu a dare ɗaya. In kai witri in kai ki farkon dare. Ai ba hana daga bayan ka tashi kai ta sallolin ka ba. In sallar ɗari kake so kai ka yi witrin ka bayan ija. Amma kuma ka tashi kana da salloli kai ta yin su. Amma ba za ka maimaita witrin ba. Ma'ana biyu za ka yi ta yi. Ba za ka za ka yi ɗaya ba ka riga ka yi ta. Yawa in ka yi ta da farko to ita yi san maka witirin wannan dare saboda ba za ka sake ba za ka sake wani witiri ba witiri ɗaya ne a dare yawa ba a sakewa to amma amma to shi da mai mutu ya tashi zai shiga gaba da sallolin da yake bukata in yana da sallolinsa bayan Allah sun yi salloli da dama Ahmad ibn Hanbal da raka ɗari uku yake ma dare da ya girma ya tsufa ya ji kamar ba zai iya bai mai da su raka ɗari ɗari har ya rasa kuma raka ɗari ɗari ke Ahmad ibn Hanbal wayannan bayan Allah da muke ji masu masabobin nan mu manya ne sun yi aiki ne shi mun ji da Ahmad ibn Hanbal yana raka'a ɗari uku a dare kullum da ya girma tufa ya zo masa ya ji ba zai iya ba sai ya koma yana raka ɗari ɗari har yadda. Imamu Shafi'i shekara arba'in kullum da alwalar isha yake sallah asuba. Ka san baya bacci kenan. Ya yi bacci da alwalar ya wurare. Imam Abu Hanifa yana da wata koyon gasar take kawo masa littafansa yana dubawa. Sai ta kawo masa littafansa littafi sai ta same shi yana cikin gide. yana ɗan gengedi haka. Sai ta ce masa, kai jagoran mutane a cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah zai tambaye ka hakkin mutane kuma ka kake bacci daga ranar Abu Hanifa bai ƙara yin bacci ba ya ƙara shekara kusan arba'in daga baya bai taɓa yin bacci ba har yanzu. Haka ya sallami bacci kawai dare da rana. To ayyuka suka yi in ka ji mutum an ce in ka ji wane ba banza ba akwai yanda ya zama wane. Wa in mutum ba amma mutum in zai kwana baccinsa kawai sallah asuba ma da kyar ko kuma sai rana ta fito yake sallah asuba da wannan ina za ka haɗa shi da wadancan da saboda haka witiri dai guda ɗaya ne a dare ana yi witiri sau ɗaya amma tafa yi ba shi da iyaka na fila ko nawa ka ce so za ka yi in kuma kana son ka yi na manzo da sallama kamar yadda na aisha ta rawaita duk dare annabi yana yin raka'a goma sai tafa yi da witiri guda uku kenan raka goma sha uku kenan zuwa nan yake yi ya dace a cikin azumi da kuma ba ba azumi ba duka amma ta ce amma kar ka tambaye ni tsawon su eh inda a ba za ka tambaye ni tsawon su ba a wannan Abdullahi bin Abbas ya taba zuwa shi yaro ne a gida annabi ya dace ya taba zuwa da dare zai samu Allah sallama yayi kabbaran nafila sai shi ma bari ya bi sai ya bi da manzo sallama ya karanta Fatiha sai ya kama bakara yace to ina sauraro za a karanta kamar kuma ne guda ko rubu'i a tsaya ko izu kiru annabi karatu yake sai bai tsaya ba sai da ya kare bakarar gaba daya izu biyar ke da ya ruku dadewar rukunsa sai da ya daidai da karatun bakarar in ya daga da ya daga ya koma ya je shi sujada dadewar sujadunsa kuma sai da ya daidai da bakarar to kaga kenan in yace in yayi raka'o'i guda goma sha biyu a dare to ba ma ki in a yanzu ne kace za ka wannan raka biyu to dole sai ya kare baka kare ba to wannan ko ba abin mamaki bane shi kowa yanzu misali malaman da suka yi wallafe wallafe littafan nan lokaci Allah yake ba su wani zaka ji akwai wanda ya tafsirin Qur'ani irin wannan sifili sifili dubu ɗaya da ɗari hudu irin wannan fa dubu da ɗari hudu ya ka baka ita zaka je ka fi shi kawai kai kallon sa ba sai ka ƙara rayuwa ka ba kare shi ba shi kuma ya aka yi rubuta shi kuma shi kadai yayi ba yayi wasu ma to saboda ka lokaci Allah yake ba su eh shi kuma wannan lokacin wani irin lokaci ne Allah ne daga inda wasu kwanyi zaka zaka yi wa addini aiki sai ya baka wannan damar wani malami da ya duba Isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi Isra'il na a cikin dare, daren ma ba dukansa ba, an je sama an yi waye, an yi waye, an gama an dawo, kuma duk asuba ba ta yi ba. Sai zuciyarsa sai ta raya masa ya, wannan abu ya kai ya faru haka, yana ta mamaki. To da yake Allah yana so ya nuna masa haƙiƙa yadda abin ya kasance, ma'ana kar ya fara kokonto a cikin lamarin Allah. Shi kenan, kuma limami ne a a masallacinsu a garinsu, limamin juma'a. Ranar juma'a ya ce wa matarsa ta kai masa ruwa, ruwa wanka. Ta kai masa ruwan, ya ce ya shiga zai fara wanka, ya cire kayansa, bai gama cire kayansa ba, zai fara kai cire kayansa, sai ya ga an ɗauke shi daga wajen. Sai ya ga ya ganci a wani gari. Sai ya zauna a garin. Yana lissafawa yana zaune a garin, sai da ya shekara arba'in daidai. har ya yi aure a garin har ya hayayyafa har ya yi jikoki ma sai bayan shekara arba'in din waccan matarsa inda yake ya ce ta kawo masa ruwa zai wanka ta kawo masa ruwa ya shiga ban ɗaki zai wanka sai ya ga ya dawo ban ɗakinsa na farko sai ya ga ruwan da aka kawo masa na farkon yana nan sai ya wanka da wannan ruwan na farkon sai ya fita yana fita matarsa wannan wacce ya bari sai take tambaya ya har kayi wankan wani irin wanka ne mai sauri haka shi kuma ya san shekara arba'in ya yi a wani waje ya isa ya gaya mata ya yi shekara arba'in da ya sa kaga shi kada Allah ya nuna wa Allah ya nuna masa zai iya jan masa lokaci ya ba shi lokaci mai yawa a cikin abu kankani sai in Allah ne ya ce zai abu za ka yake ba da dama sai ya ba da dama da saboda ka dama makin irin su suna zuwa eh to da amma ya gaya mata cewa ya je wani gari fa har ya yi aure ya haihu wata rana kada ya su zo da mata eh ta ce ba ba ƴaƴansa ba ne ƴaƴansa ne ya yi aure a wani gari gashi gashi kuma daga baya sun zo sun nemi shi sun gane kuma sun same su tare sai ta mamaki shi kuma da yake ya sani shi bai yi mamaki
alhamdulillah alhamdulillah a karshe muna da manya-manyan baki don haka muke buƙatar siyaman na kwamitin masallaci ya zo ya gabatar mana da manyan bakin wato malam yusuf bizin yawa
Thank you.